أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بيرة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقدابي فريد الداري على الإلاكي هاتم الأتمين أبو إسحاق علاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السراد يا همة الشيء يجري لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه الحمد لله يومنا مجلسنا hamsin da biyar adadin mujibu a cikin faidul anwari fi a khalaki auliya illahil akhayari muna magana akan zawil adadi wa mallayan hasir min al'adadi kenan wa min al'auliya radiyallahu anhu anhum yana daga cikin waliyai Allah ya musu rahama as-salihuna shafi 171 as-salihuna mutanen kirki salihai as-salihuna kasirun ko kasiratun salihai suna da yawa tawallahumullahu ta'ala bis salahi Allah ya jibinci lamarin su da gyara waje ala rutubatuhum ba'da shuhada'i Allah ya sanya darajansu bayan shahidai fi martabatin rabi'a a martaba na hudu bayan shuhada'u su ne martaba na hudu wa ma min nabiyin babu wani annabi illa wa qad zikira annahu salihun sai an ambace shi salihi ne babu wani waliyi babu wani annabi sai an ambace shi salihi maratif ne shine yake kai mutum ga dukkan inda ake zuwa wa annahu da an yakuna min salihin annabin shi kansa sai ya roki Allah ya zama daga cikin salihai kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhikni bisalihina kujerun kowanne hatta hatta muslimu babu wani wali babu wani salihi babu wani shahidi dole sai ya ji ta wa'annan kofofin maratib din da ake fara shiga kafin a samu kaiwa inda za a kai fadalla ma kauni nabiyan tare da cewa shi annabi ne fadalla ala anna rutubatu silah sai maka nuni cewa daraja ta salaha hususan din nubuwati ta keɓanta da annabta wa qad tahsul liman laysa bi nabiyin kuma tana keɓanta ga wanda ba annabi ba wala siddiqan ba kuma siddiqi ba wala shahidan kuma ba shahidi ba ana samun salaha ta nubuwa in an ce salaha ta fito a bangare na salaha amma lamtakun ba annabi ba ne ba kuma siddiki ba ne ba shahidi ba ne amma kuma salihi ne fasalahul anbiya'u salaha na annabawa huwa min mayali bidayatihim shine wanda yake bin farkonsu wa salihuna salihum alladhina la yadkhulu fi amalihim wala imanihim billahi wabima za min Allah halal salihai su ne bayan mutane allazin la ya fi amalihim babu wani abin da ke shiga cikin aikinsu ko imaninsu da Allah wabima ja min indillahi ko abin da ya zo daga Allah halal a samu yankewa fa inda halal halal idan aka samu yankewa batsala kaunuhu salihan to bai zama mutum bai zama salihin ba salahan kenan allazi yasluhu bainahu wa baina rabbih fi amalihi wa itiqadihi aw imanihi هذا هو الصلاح الذي رجع فيه الأنبياء shine wanda salahan da annabawa suke kwaɗayantarwa salawatullahi alaihim fa kullu man lam yadkhul al halal fi siddiqiyatihi duk wanda babu tsari rabuwa cikin siddiqiyansa fa huwa salihun ya zama salihi wala fi shahadati babu cikin shahadarsa fa huwa salihun ailan shi ma salihi ne wala fi nubuwati ko cikin annabtansa fa huwa salihun shi ma salihi ne in dai babu halal qultu as-salihuna maratibul uliya al-ya'u shi salaha martaba ce madaukakiya ma min nabiyin babu wani annabi illa da arabahu sai dai ya kira ubangijinsa ya kai shi ga wannan kujera rub'un lahu wa ramzun lahu bisama'u fa bi ayu mayizu man ataha Allahu rubu'un lahum rubu'i ne a cikin tafiyan shine na hudu ramzun lahum kuma ramzi ne gare su bisa ma'i wajen ɗaukaka fabi hayu mai yi zuman atahu da wannan ne ake mayyaza ruwan da ya zo man atahu lahu wanda Allah ya bashi bin nubuwatul qira'a ya ulama ufa ya qulu ya Allah ya Allah ya rabbahu atahu atahu lahu bin nubuwati Allah ya zo su da annabta alƙurra'u makaranta ku karanta ya ulama ya ku malamai bai ƙulu sai mutum ya ce ya Allah ya Allah ya rabba bi ma'ana ta makami na salaha kenan shaidu la wani wula ila illa huwa mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti ko kuma أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين شنو أنا أكن في أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ديك نكو والصديقين والشهداء والصالحين تو شنو مراتب نهدو shine abin da suke nufi kenan maratib ne na hudu wa min marjalawan al-muslimuna su ne musulmai wal muslimati musulmai mata tawallahum Allah bil islami sun jibanci lamarin ubangiji da karɓar musulunci wa in qiyadul has wannan shine majaya keɓancacce liman lima ja'a min indillahi da abin da yazo daga Allah la gairu ba wani ba bai za kana fil abdul islam idan ya kasance cikin bawa akwai musulunci bi jami'i lawazimi da dukkan lazimominsa wa shuruɗihi da sharaɗinsa wa ƙawa'idihi da ƙa'idodinsa wa musulmin ya zama musulmi wainin ta ƙasa shay'an min zalika ko da ya tauye wani abu a cikin wannan ba a kiran shi ba musulmi ba falaisa wainin ta ƙasa shay'an min zalika idan ya in ya in ya ce ɗaya daga cikin shuruɗuhu ƙawa'iduhu dinnan falaisa bi musulmin fima a khalla ba zai zama musulmi ba cikin abin da ya shiga tsakani mina shiru daga cikin wannan sharaɗan. Ƙala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama, manzala ya ce, Al-Musulmi man salim al-Musulmi na min lisani wa yadi. Wa ake kira musulmi? Shi ne man salim al-Musulmi na min lisani wa yadi. Wanda musulmai suka kubuta daga cutarwansa hannaye ko kaf hannaye baki da hannaye waleru huna abin da ake nufi da yadu bi ma'ana alƙudaratu abin da za ka iya cutarwa kawai yayi nau'in ana kiran yadu bil qudrati ai salim al muslim ma huwa qadirun ala an yat'ala zai iya maka wani abu ko ya cutar da kai amma sai bai ba to wannan shine yadun kenan ba kawai yadu haka ba mimma la ya kata bihil islam min ta'addi abinda kaman ka daki mutum haka wani abu da na cutarwa wanda ba zai ya zai yana hukuncin ta'adda ma'ana abin da Allah ya hana ka kai shine ta'adda li hududillahi ga haƙƙin Allah wa zikrul lisan shi kuma harshe lana qad yuzi shi kuma yana cutarwa ne da zikr man la yaqdiru ala isa al aza ilay bil fi'li ba za ka iya duka mutum ba kai ka sani to za ka faɗi kalma ta baki wanda ta je wajen shi don ka nasabta masa da ita ma izaya ce eh ba za ka take shi ba amma za ka gaya mar baka ko ka kago wani abu ka cusa masa wanda zai tada hankali duk wannan abin da ake nufi falan ya fiti share al-islam babu abin da ya tabbata illa liman salimal muslimuna fi wato abin da ya tabbatar da shari'ar musulunci ya tabbata ga mutum musulmi ne illa liman salimal muslimu na minu sai abin da mutum ya kubuta daga cikin irin waɗannan sharrin mabda alwilayati menene mafarin wilaya kaunin rajul musliman idza tamma min asharatiha kana waliyan mabda alwilayati mafarin walitaka kaunin rajul musliman mutum ya zama musulmi idza tamma min asharatiha idan ya cika sharaɗanta kana waliyan ya zama wali wala taltafit ila man huwa dunaka fi dinillahi bi nazarin fawqaka tarbahu wala taltafit karka waiwaya ila man huwa dunaka karka dinga kallon wanda yake ƙasa da kai fi dinillahi cikin addinin Allah bi nazarin da kallon fawqaka ka shagala da kallon wanda yake sama da kai cikin ibada tarbahu zaka ribauta la tanzur ila man huwa dunakum fanzur ila man huwa fawqakum kenan kar ka kalli wanda yake ƙasa da kai ka kalli wanda yake sama da kai dan kai koyi da shi ka samu abin da ake nufi yawa saboda an kalla kallon na bayan ka kullum ka ce a to in dai ma haka matsa man to suwa ne fa wanda sai an yi da gaske ma suke zuwa sallah wato kai ka yadda ka yi wani abu kenan to kaga wannan yana rusar da abu ne ka kalli suwa ne fa ya aka yi suka kai waje kaza saboda ijtihadin su dan ka kai haka ya kamata an ce almiskin lamsurama ya tafi aikin haji so hamsin ko da hudu ko da daya ɗaya na farko shi ya barwa kansa sauran duk yana cewa allah na yi wannan wa al'umman annabi ne wanda bai iya ba allah ka bashi na taba gaya muku kuma wani abu a fili shine ɗalibi na ne kaman haka ba kama ba ɗalibi na ne amma ya karantar da ni alhamis jajere saboda duk umura watan azumi muna tafiya tare da shi amma a gurinsa na fara a cikin ɗakin gaba ya ce min wannan niyan umuran ya yi iyayen annabi ne a fili kamar ni ne malamin amma ban fahimci abin ba kuma sai a gurinsa to shi yasa in ka ɗauki kai ka iya wani bai iya ba ai kullum direwa da ka mutum zai daga kansa ne na koma nema umara na ina jin a lokacin nema na wasu littafai na ce to nema hadiyar su koma zuwa ga ruhin annabi ma'aifan maza Allah kuma daga gunsa na samu hankali na bai taɓa lura da wannan ba ko ɗarfatan so kaga irin wayannan to idan mutum ya yarda da kansa ya ce zai yi amfani da irin yardan kansa ai kaga akwai faduwa to abin da ake bukata a cikin addini alhikimatu balatul mu'minu aina ma wajadtaha ista'malta biha kar mutum yayi zaton ya tsira baka tsira ba kullum yana daga cikin abin da ya sa ni yin noma duk shekara sau gibiri mai yana ciyar da mutane dubu ɗari idan kun yi daidai da shi wajen ciyar da bayan Allah ba ku yi daidai da shi wajen wuridi ba don kun yi daidai da shi wajen wuridi ba ku yi daidai da shi wajen talifi ba in kun yi daidai da shi wajen talifi ba ku yi daidai da shi wajen karatun alkur'ani ba in kun yi daidai da shi haka dai shi sa suke baza hannu domin ma'aikatansa gonan da yake da ita rabin ta yana cikin Najeriya rabin ta yana Nijar ne idan za a je aikin gonan roka irin tasu can ana ɗauka mota sama da goma sha biyu ne mutane suke zuwa aikin gona a cike wanda ga ya koma ga Allah har yanzu ana yi ya'yan suna yi sai dai su mu san nawa suke ciyarwa ba amma gonan dai ana noma ta to irin wa'annan ayyukan alherin sai ka duba ka gani shoman tijani yana da irin wannan gonan amma ba a yi ta hassusin adadin mutane da yake ciyarwa ba amma yana da ita ta wajen ringin ne ko ta ina ne amma yana da ita sha'ul fatahi yana da irin wannan gonan ciyar da bayan Allah to mu yanzu da me muka tsaya matarka ta gida ma kana auna mata abinci a cikin da gwangwami gwangwamin mai sunansa eh kuna ta bala'i matarka ta gida nan gashi nan bayan an wadatun an wadatar to wayannan ake bukata zuciya ta dinga idirakin irin wayannan abubuwan a kama ba za mu iya aikin iyayenmu ba ba za mu iya ba amma fatashabbahu illan takunu mislahum inna tashabbaha bir rijali falahu wala taltafi ila man huwa dunaka karar kalli wanda yake bayan ka fi dinillahi bi nazar fawqika tarbahu ka kalli na sama da kai ne sai ka sai ka ribata domin in ka kalli wanda suke gaba da kai sai kai ta aikin alheri ma baka san kai ba saboda idrakin ka kana son ka kama amma in ka kalli wannan bacci zaka yi ta yi suwa ne suwa ne wannan faduwa ne wala tashmit fi khalqin lahi jumlatan wala yatimmu al-islam al-mar illa bi hafazihi bi hibzihi wala tashtamit fi khalqin lahi karka dinga dariya ga dariyan keta ko mugunta ko gaba wa halittan Allah baki daya karka yi wala yatimmu al-islam al-mar'u musuluncin mutum baya cika illa bi hibzi sai ya kiyaye wa'annan sharaɗan shi ne ake so to kaga shi mutum ya gane menene sharaɗin musuluncinsa me ake son ka gane a cikin sharaɗin wanda in ka rusa shi kenan kaga ashe al-muslimu man salima al-muslimuna min min lisanihi wa yadihi kaga izaya na baki izaya na baki idan kana yi kana jefa wa mutum haka abin da ba haka bane musuluncin ka bai zamo cikakken musulunci ba idan kuma ka kai ga bugu ka hada biyu a cikin sharadi daya wanda wanda wanda ba shi ake nema ba hmm? Allah ya kiyaye mu wa min al-awliya radiyallahu anhu aidan al-mu'minuna ya dawo kuma zai kama kawai innan matakai din guda tara na al-qur'ani innal muslimina wal muslimati to wal mu'minuna al-mu'minuna wal mu'minati tawallahum Allahu bil imani Allah ya jibantar da lamarin su da imani alladhi huwa al-qawlu wal amalu wal i'tiqadu kaga musulunci sharaɗi biyu ne imani sharaɗi uku ne alƙaulu wal amalu wal itiqadu kaga wa kenan kaga bunel islami ala khamsin kaga qawaid islam kenan arkanul islami amma al imanu kaga arkanun sa daban wannan shuruduhu wancan arkanu don ka zo ka samu mutum kace bambance mun menene sharaɗin imani menene ƙawa'idul imani me arkanul imani sai gana tsalle ba zai iya ɗaukan wannan ce ga gidan shi wannan ga gidan shi ba iyayenmu da suka tace kowanne suka bar shi a kujeransa kuma wasu ne ke gani jahilai kaga akwai hauka eh to da wani hukunci shi zai yi wannan hukuncin duk duniya kuma kullum ma abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya cewa abinda musulmai abinda musulmai suka tsaya a kan shi Allah ya yarda da shi iktibasin da suka yi ko manzo Allah bai ce misali a zamanin manzo Allah farillan alula guda bakwai ne ko guda takwas ko guda biyar ko guda shida ba haka ba ne nassin qur'ani abin da ya zo farilla ai guda hudu ne إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين wannan shine shine Qur'ani ya kawo babu ƙari ana anan ne aka samu Qur'aniyun wanda su ba su da sunna amma sunna sai kawo ta daliku da sauransu wanda zaka iya sa shi a shida wasu su ce biyar wasu su ce bakwai فرائل الوضوء خمس جارية وكيل فيها أنها فرائل الوضوء سبع جارية وكيل فيها أنها ثمانية وكيل ست عند بعض الناس وكيل خمس عند ذي القياس wasu ka ce takwas wasu ka ce bakwai wasu ka ce biyar wasu ka ce shida to sai a ce dan la ku yi watsi da su ga ga annabi ko a kama waɗansu ka ko mutum ya yi ƙarya kai dan annabi adamu ne amma baka yi saka ce shi yayi bai gaba wani baban aka samu ka ba irin wayannan in ka ji duk irin wayannan jahalan da rashin fahimtar to ba fahimci yadda Allah yake nufi ba Allah ya kiyaye mu wa haqiqatu haqiqarsa al-i'tiqad shar'an wa lughatan وحقيقته الاعتقاد شرعا ولغة وهو في القول والعمل شرعا لا لغة اعتقاد سا الشريعة لغة وهو في القول والعمل shine zai zo cikin faɗa da aiki shar'an a shari'a in an kana da imani ka yi itikadin imani ka faɗa la ilaha illallah sannan majarar la'ila illahun ista'amal ka yi aikin shi falmominu shi mumini man kana kaulu wa fi'luhu mutabiqa la ya'taqidu fi dhalika al-qawl wal fi'l shi mumini man kana qawluhu wa fi'luhu mutabiqan shine abin da ya fada ya zamo yayi tabbiki da abin da ya itikadi cikin zuciyarsa la ya'taqidu fi dhalika al-qawl wal wal fi'l ba wai zai yi cikadi ba ne a kadarta zan yi sallah zan yi aiki ba haka ake nufi ba wali a za ƙara ta'ala fil muminin saboda haka Allah ya ce wa muminai nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim haskensu yana haskakawa ne gabansu da damansu ranar tashin kiyama ya ƙulo na wannan ba sai tashin kiyama ba tun a duniya za ka yi hasken imani yana suka kama ka komi ka gane waɗansu abubuwa ya ƙulo na za ka ji suna cewa rabbana a timim lana nurana ubangiji ya cika mana haskenmu wa gafir lana ka gafarta mana ka cika mana haskenmu ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadira kai ne kadirun mai yawan iko a ala kulli shay shoman tijani yana cewa wannan aya idan in ka yi tafakkurinsa ya ce aya tana gigita shi wallahu ala kulli shay'in qadir idan ka kalli ayan sai ka ji ta fi saman bakwai nauyi a kanka wallahu ala kulli shay'in qadir in ka dube shi ga komai Allah zai yi komi Allah zai wallahu ala kulli shay'in qadirun komi Allah zai komi Allah zai kaga yuridi ma qaddamu min al-a'mali salihati inda Allah yana nufin ma qaddamu abinda zai gabatar da shi min a'mali salihati daga aiki na gari inda Allah a wajen Allah fa ulaika min allazina adda Allahu lahum maghfiratan fa ulaika wayannan min allazina sune a'adda Allahu lahum maghfiratan a'adda Allahu lahum maghfirata Allah ya jiyar musu da gafara wa ajaran da lada aziman mai girma qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce almuminu shi mumini man amanahu nasu ala amwalihim wa anfusihim mumini ce ajiye mu wannan rike mun amanan kaza ba ka tsoro in aka ce kaza ya ce wani ka ba to wannan muminanci ne wato rubon amana ake nufi eh ce to shi ake nufi da mumini man amanan nasu ala amwalihim kudin mu na wa kuka ba kudin aka ce a ji a karbo kasan ko baban mutum ne baka yi da shi ce kai a raba kudin nan kawai ba za ka faɗi me ba amma ka dinga amma ka ce kudin na wajen waye misali ka ce wane ne abba da ma kowane lokaci kake so kasan zai zo wa huwa mu'minun alamar mu'mini ne amwal wa anfus ibnu maja haka yazo da shi da wannan lafzin wa qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace almu'minu man salima jaruhu bawa'iquhu waye mu'mini aka ce wanda makwabcinsa ya yarda da ba zai cutar da shi ba abu ya faru a anguwa ya kace waye aka ce wane ne ya ce a in dai wane yana gida to kamar na gida ne ba zai bar wani abu ya cutar da ni ba to wannan mumini ne walam ya khussu muminan wala musliman bai keɓance mumini ko musulmi ba bal qala annasu wal jaru min ghairi taqaydin kaga can ya ce man aminan nasu nan kuma yace man aminan nasu yace al man salima jaru bai ce maka mumini ko musulmi bar kala annas wal jaru wannan baya nufin ko ba ko ba musulmi bane ake so ka shigar da shi ba wai ana nufin sai musulmi ba shi yasa manzo Allah yake cewa man amanahu nasu ala amwali mu anfusin ko almuminu man salima jaru kaga jaru ba dole bane ga gidan musulmai ne anguwa daya Allah yana sani za ya ce ga gidan musulmi ga gidan wanda ba musulmi ba to shi wanda ba musulmi ba ya amince da kai ko kuma kai ne farkon wanda zaka ce a cutar da shi to wannan wannan ɗabi'ar iyayen mu sun bar mana izala ce ta zo ta wargaza izala ce ta wargaza wannan eh zamantakewan mu da su domin lokacin da aka fara crisis gidan da yake kusa da ni da ɗaya gidan nan duk ba na musulmai ba ne wancan ɗaya gidan ma wajen ɗan kwanan nan tibi ne ni na hana kaf ba wanda ya taɓa su wannan abun baya garin yana benway ya ji aka ya ce wallahi tallahi sai dai ne sai gidan na ce ba da kuɗi ya ce to sai dai gidan ya rushe eh ya ce sai dai gidan ya rushe ya ce amma ba zai yiwu ba to kaga kuma ni din na yi hanya shine lawan nawa ya saya wannan makwabtanmu ni na hana kar a taba to irin wa'annan abin yanzu ko in yanzu ya ce aje a kwaso gani ma wani irin bala'i ne wannan gidan saman da manguya abin nan shi ma ni na hana a kashe wanda suke cikin gida domin da singlet na zo na tsaya a kofar gidan wasu suka shiga ta bayan gida saboda matata sun aiwu tare da wata inyamura a nan sama ta leko ta sama tana a yi haƙuri ana zaginta na ji na fito na ce su zauna na kwaso su na da su cikin gidana abin da musulunci yake bukata kenan irin wayannan duk izala ce ta wargaza duk wa'annan abin billahi azimi mu dai anan jos in a wani gari bata yi ba to anan ta yi eh fa innal muslimu fa innal muslima shi musulmi qayyada bi salamatul muslimin an qayyade musulunci ne da kubutan musulmai fa farqun bainal muslim wal mu'min bambanci tsakanin musulmi da mumini bima kayyada hu biyi da abin da aka yi masa taqayyidi wa bima atalaqahu da abin da aka masa dalqi fa alimna muka sani annal imana sahun shi imani abu ne wanda yake a buɗe sahul wasfi wawa tasdiqun taqalidan shine siffantawa da gaskatawa na taqalidi min gairi dalilin babu dalili amma ka yarda ka yarda an ce in kai istighfari kai salati wa annabi kai la ilaha illallah baka taba ganin hadisin ba an ce maka in ka zo mutuwa za ka cika da imani ka cika wannan shine dariƙa shi yana babin imani yana babin imani ne wannan shine min gairi dalilin ni farriqu bainal imani wal ilm saboda bangaren an bayya bambance maka tsakanin me imani menene shaidar lau annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi shi in kai ilimi ai ilimin ya riga tabbata saboda haka nassun sarihun wannan kuma alladina yuminuna bil ghaibi a'a baka karanta ba amma ka yadda ka tsaya kai ana ce masa imani ta kalidi amma kuma yana da karfi lil musa'adatil khalq kultu sai mai littafin ya ce bakun muminan billahi ka zama mumini na Allah in kunta aƙilan in kana da hankali turaki bi subatin man kana muminan man kana muminan zai din in mutum ya zama mumini to zai dinga hauhawa da kasancewansa ya lizimci rabbul izzati kalamuka wa fi'luka yakun mutabiqan fi ma ta'taqidu fi zalika tas'adu kalamuka magananka wa fi'luka da aikinka yakunu mutabiqan ya dace da abin da kake kai imani a kansa fi ma ta'taqidu abin da ka kudurce shi fi zalika cikin wannan tas'adu za ka yi ta ɗaukaka wafil ƙur'ani ƙaunin ja'a fil imani a cikin alƙur'ani akwai maganar imani da ya zo humul lazina yas'a nurahum bil imani su ne allazina yas'a nurahum bayna yadayhim ko wa min khalfihim wa alam ka sani dan uwana annal mu'mina shi mu'mini al muslihu misali almusulmi alaihi fi ɗariƙin layi wanda ake yin islahi a kansa a cikin hanyar mutane inda ahli alladi ita baru shara wannan shari'a ta yi tibari lahu da shi alamata ne akwai alamomi guda biyu fi nafsihi a cikin kansa idza wajada huma kana mu'minaini idan aka wajada kenan idan wajada huma idan aka same su kana min mu'minina yana daga cikin mu'minai al alamatul wahidati alama ta farko an yasira al gaiba lahu kan shahadati fi adamin raibi wato abinda baka ganshi ba gaiba ka gane ka mai da shi kaman kana ganin shi kuru kuru saboda yarda da imani ba za tun kuɗe ka ba fi adamin raibi kuma kana samu kokonto ana son haka imani kenan wa alamatu saniya alama ta biyu an yi saril imanu minhu fi nafsil alami kullahu imanin nasa ya yi sharyani a cikin zukatan mutane kowa ya ganka ya tabbatar saboda in an gwada ka da abu an san ba za ka faɗi ba a ce in dai amana ne a yi wawa ne in dai magana ta gaskiya ce a samuwa ne in kaza ne a samuwa ne wannan kaga ayyasari ya ayayi yawo ne ya shiga cikin zukatan mutane an san ka da abin amma wane ce tab a san yadda za a yi dai kawai ku je yanzu ma in ba ku yi sauri ba wallahi ya fara taɓa wani abu na, na imani babu eh, duk addini in kaga an faɗi to shi aka bari amma in ka ga ana bin sa na rantse da Allah duk tsallan mutum sai ya gane an ba mu mafita eh kuma an mana sauki fa ya aminu ala qafain za a aminta da shi yanke ala amwalihim wa anfusihim wa ahlihim dukiyansu kawunansu iyalinsu min gairi an yi ta halala zalika al'amanu babu wani abin da ya shiga cikin wannan amanan na tuhuma fi anfusihim ko kansu min hada shasi daga wannan mutum fa zalika wannan huwal mashhudu lahu shine ake masa shaida bi annahu min al-mu'minin yana daga cikin mu'minai Allah mu ji anna minhum wa ma ma lam yajid ataini alamataini matukan ba a samu wannan alamomin guda biyu ba fala yughalli nafsahu kar mutum yayi galadi wa kansa wala yadkhulaha kar ya shigar da ita fil mu'minin cikin mu'minai ba mutum ba mu'mini bane falaysa illa ma zakarnahu mu'minai shine abin da muka faɗa inda yana son a gane mutum mu'mini to wayannan alamomin su ne abin da yake in ana son ce duk wani abin da zai shiga hannun wane to abin sai a hankali duk wata mu'amala da za ku yi wa wane ba zai rike maka amana ba to abin sai a hankali sai a hankali baya ba da abin da ake nufi wa min auliya illahi daga waliyan Allah alƙani tuna walƙani tatu kaga innal muslimina wal muslimati wal mu'minuna wal mu'minati wal qanitina wal qanitat ko mataki na hudu kenan tawallahum Allahu bil qanuti qanut qiyamul layli wa huwa ta'atu lillahi fi kulli ma umira bihi tsayawa cikin bin Allah cikin abin da Allah yake so ya ore su zuwa ya hore su da shi wani ha anu ko kuma tsaya kaga sun ce haƙuri abu biyu ne ko abu uku ne haƙuri ka yi haƙuri ka bi Allah ka yi haƙuri kar ka saba Allah shi gana me ya yi haƙuri haƙuri abu biyu ne ka yi haƙuri ka bi Allah ka yi haƙuri kar ka saba Allah ka ga bin Allah ya haƙuri ne sai ka daure rashin sabon Allah shi fi komi sauƙi duk wani abu na haramun ya fi kusa da mutane to ka yi haƙuri kar ka yi idan mutum ya idan mutum ya samu wannan ya samu sauƙi cikin tafiya ka zo min da magani akwai littattafai wanda in mutum ya bi su wala malam duk abu in kai kanka karya kake wallahi ka sani in ka bi su gabaki ɗaya zai baka zai baka aiki guda kowane kujeran aka za gaya maka ga mai irin siffan kuma ga irin aikinsa idan kai kana ganin cewa ka tafi a cikin wajen tafiyan wajen Allah ka zo gurin ka ga aikin ya yi bambara kai ka san baka nan kama ce inna salata tanha anil fahasha'i wal munkari wala zikirullahi akbar sai mutum ya zo duba inna salata tanha anil fahasha'i sallah aikinta tana hana alfasha tana hana abin ki wala zikir layil akbar amma in ka yawaita ambatan Allah ya ƙara ma abin ƙarfi kafin nasara sai ka kana sallah amma duk iskanci da kake bai ragu ba Allah dai ba zai karya ba saboda haka aikinka ne baya karwa mizaninka a wajen Allah abinda kake saban Allah ka daina shi mizanin aikinka yana karbuwa sallanka yana karbuwa to a ga alfuhushu yana raguwa a wajenka amma kana dambara wannan kana a yi dai aikin kafin a kai ranar da Allah in ya ga dama kuma ya karba a akhirar ramki a watsi watsi hayat Allah ka kiyaye ƙala ta'ala ubangiji ya ce ƙumu lillahi ƙanitina ku tashi wajen Allah kuna masu biyayya ai ta'iina masu biyan Allah wa qala ta'ala ubangiji ya ce wal qanitina wal qanitati eh kaga maza masu tsayawa cikin bin Allah kiyamun laili da sauransu maza da mata al'azab Allah yana yabon su ne saboda kujera ce ta yabo to Allah ya yabi duk wanda ke kan wannan kujeran alqanitina wal qanitati qala sayyidi muhiddin radiyallahu anhu sho muhiddin bin al-arab yana fada waqaftu yawman ana wa abdun salihan ma'i wata rana ina tsaye da ni da wani bawa mutumin kirki tare da ni yuqal lahu alhajj madur yusuf al-austaji kana min al-aminin yana daga cikin amintattu al-munqati'ina ila Allah wanda ya yanke lamarinsa ga baki ɗaya komi nashi zuwa ga Allah ne al-munawwaratu basairahum ala sa'ilin wanda aka haskaka zuciyansu basirarsu akan tambaya ya kula yana cewa man yi wutsa she'an liwajen lahi fafutiha man yi wutsa she'an liwajen lahi waye zai ba wa wani kamar mai bara ya zo yana cewa man yi wutsi ni she'an liwajen lahi waye zai ba ni wani abu don zatin Allah fafataha rajulun suratun da rahimin sai ya buɗe me abin da ake sa kuɗi jaka lalita ita ce surra kanat inda hutuna wajensa waje ala yan tafi lahu ma bainar dirahim kadifatin sagiyarfin ya tafi wa sa'il sai yana kawarwa yana karwa ya ɗauki wani kaɗan sai ba mai baran fa waje da saman dirhamuhu fa sai ya samu dukiyan fa dahu iya ya bashi wa hada al-abd salih yanzar ilayhi shi sayyidina ibn al-arabi suna zaune da shi da wannan mutumin sai ga wani mutum ya zo yana bara misali bara ko taimako duk ɗaya ne ko shi kuma wanda ya tashi ba shi da ya zo kasan waɗansu za su bayar sun duba wanne ne fi kankanta yau wato irin wannan abin wa azal abdus salih yanzu ilai faƙala li sai ce ya fulani sai tambaye ibn al-arabi ta dari allama ya tashi hadal motsi ka san me yake nema wannan mai bayarwan kana ka san me yake nema kullu na ce la sai da arabi ya ce ban sani ba kala ya ce ala qadarihi inda Allah tare da matsayinsa a wajen Allah لأنه أعطى السائل لوجه الله فعلى قدر ما أعطى لوجهه تعالى ذلك قيمته عند ربه yace to ka duba ka san me zai bayar sai ya ce a'a sai ya ce ala kadari kimati inda Allah abinda zai bayar idan ya bayar kaɗan shi mai matsayinsa kenan a wajen Allah in ya bayar da yawa matsayinsa kenan a wajen Allah ka ji wani ilimi idan mabaraci ya zo ko mabukaci ya zo kana da abin gwargwadon ka gwargwadon abin da za ka bayar kaga ma'arifa ne a gwargwadonka idan ka bayar kaɗan to kai ma haka kake a wajen Allah idan ka bayar da yawa to haka kake a wajen Allah walakin min sharaɗin ƙaniti inda na yana daga cikin sharaɗin wanda suka tsaya da oran Allah wajenmu an yi Allah ya bi Allah min haisu ma huwa abdullahi ta gunda yake kai bawan Allah ne la min haisu ma wa adahu Allah bihi min al-ajr wa sawabi liman ata'ahu ka inda ka bada abu to ka bayar a matsayinka na bawan Allah ba a matsayinka kayi alkawari da Allah kana neman Allah ya biya ka lada ba wa amma al-ajru amma neman ladan allazi yasul lilqaniti ga wanda ke kanice yake samu fa zalika min haisul amal ladhi talabu la min haisul hal ladhi awjaba lahu yana samu ne ta wajen aikin da ya kyautata aikin ana ake samun ladan allazi ya talibu wanda ke nema la min haisul hal ba ta wajen hali allazi aujaba lahu kanuto akan abin da ya tsaya ba a tsayawanka daban kyautata aikinka daban kaga shi ma ka samu ilimi guda biyu tsayawanka an sa ka ne kyautata aikinka naka ne kuma tsaya ta saboda haka mun tsaya da kai cikin dare kai sai ka ɗauki abubuwa masu yawa ne na ɗauki kaɗan to yan ma'ana kyautata aikin da za ka yi da ɗayan yadda zai to a nan ne amma tsayawan kuna level na ƙanitai ne kun bi umarnin da aka ce ai ku yi eh an ce mutumin da ya tada iyalinsa cikin dare suka yi nafila raka a biyu ana rubuta su daga cikin fi salatin da'imuna allazina hum fi salatin da'imuna ana rubuta mutane daga cikin haka ko wanda man ay man qama fil layli wa ay qaza ahlahu fa salla rak'atayn kutiba min az-zakirin Allah kaseeran kutiba min az-zakirin Allah kaseeran ina rubuta mutum wa anta min min az-zakirin Allah kaseeran ko bacci kake fa na rubuta maka tasbihi ne kamar yadda a watan azumi naumu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa dhanbuhu maghfurun wa du'a'uhu mustajabun to akwai wayanda baccin su ma sun yantu a wajen Allah domin suna fili ne to shi yasa yake son mutum ya saba da zikirin Allah ka saba da zikirin Allah sabo da zikirin Allah yana taimakon mutum ka samu garaɓasa sai a yi maka stamping ko shiru kai kai numfashi sai a ce ka kira Allah a wajen Allah saboda ba don wani abu ya hajjabe ka ba za ka kira wannan kuma ba zai zamo abu ne ɓoyayye ba duk mutumin da ya saba zuwa sallah duk sallah yana zuwa sallah a jami'i sai wani abu ya same shi bai je masallaci ba mala'ikun ba su gan shi ba takaddan kuma an buɗe Allah zai ce ku rubuta wani abu ne ya tsare shi ba don wannan abun ba zai zo eh an rubuta kuma ba shi ladan da ake ba shi saboda tsayuwarsa ne na farko ashe kaga kowane abu daurinsa zai iya bayarwa da irin wannan me yasa bai zo ya ce mana hul uzuru manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce an fita yaki ya ce fitan mu yakin nan akwai wayanda suke gida duk abin da muka samu su ma suna tare da shi sai suka ce ya rasulullahi ta su suna gida ya ce ai mana ahumul uzuru uzuri ne hana su fitowa ba don uzuri ba zuciyar na tare da mu saboda haka duk ladin da samu su suna ciki kaga suna gida ana ba su ladan yaki to irin wa'annan abubuwan duk sufaye sun bi sun fito da shi sun nemi almajiran su ƴaƴansu na ruhi sun haɗa su da shi saboda ku yi sauri ku kama ku yi sauri ku kama duk an ba wa mutane kyakkyawan ɗabi'an da sai ka je lahira in kun haɗa ido da shi ta ne ka ji kunya da kana duniya me yasa baka yi godiya ba wannan irin gasa da aka maka eh mutum bai sani ba mutum yana ganin kaman wallahi tallahi wannan aikin da Allah ya sa mu daga ciki billahi alazimi wallahi tallahi idan mutum ya je sai ya ji kunya zai san cewa bai yi godiya ba wallahi Allah eh bai yi godiya ba eh abin kaman kullun ne fa a ce wani ya tsaya maka kullum zai baka miliyan ɗari wallahi ɗariƙa ta faka billahi lazi la ilaha illahu ta faka shi in dukiya ta yawaita ai shedan ne ke shigansa shi kuma Allah ka kira shi da yawa ai shi ne ke shi ne ke tare da kai ai kaga ba ɗaya bane ba ɗaya bane walle kai Allah mun gode idan ka duba ka ga tsarin da aka yi in ka duba ka ga kawai mutum ya gama ta yana aka fito da shi Allah ya ga dama fa sai ka fito a cikin ɗan harambe a rasa waye baban mutum sai aka yi maka sutura wanda za ka faɗa wa duniya ka ce ga babana amma Allah ya ga dama sai ya yi azuwa na kame ita kanta uwar bata san waye uban ba saboda ta bi maza da yawa misali kowane tunanika masa shi ne kuma shari'a ba a yarda ba misali sai Allah ya fito da kai ga iyaye ga uwa ga uba an yi maka wannan gatan sai aka zo kuma suka yi maka wani irin gata suka dabaibaye ka suka ɗaure ka da tsayawa akan addini wa anfusikum wa alaikum nara bayan wannan sai suka dabaibaye ka suka ce to ga wani aiki kuma bayan sallah in baka yi ba zan saba maka kullum a dinga artabu ana ta artabu tun mutum baya hayayi ni kamar shekara goma baya na gane na ce yanzu ko da babanmu zai ce in bar ɗari ba zan bari ba domin da ina yi ne saboda na yarda shi mutumin kirki ne salihi ne duk wani abin da ake faɗa dai aka mutum na yarda yana da shi saboda haka ina bin abin da yake kai ne amma daga baya shekara goma na fahimci ɗariƙan ni na fahimta ko baya ciki na gane ta yanzu ba don shi ba zan yi kayana saboda ilimi ya zo min wanda da imani ne nake tafiya da shi ta yanzu na da ilimi akan na san amfanin abu to da yawan mu kuma da aka ga ba ilimin ɗariƙan muka samu ba a'a yuminu na bilgaibi ne imani ne ya sa muka riƙi abin muna ta tsalle muke tafiya idan ka ɗan ji daɗin ta ne shi na jiwo maka bala'in ka riƙe cabi ka ga an ɗauke sai gana tashi wannan fa yana yana kaza ana ta janka ana ta janka tun duk abin da na yi zan yi ga annabi muhammad duk abin da na yi zan ga annabi muhammadu duk abin da na yi zan ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai da na zo na daina ganin shi kwata-kwata ko labari sai dai a baka labari ma ashe lokacin da ake janka ake son a yi maka aikin to za a buɗa maka sai a yi ta janka sai ka yi ta tafiya sai a ƙa'ida na da idan na ga budurwa haka sai ta yi min a cikin zuciya na wannan kawai to za a nuna min ina zina billahi lazi ni kuma babu abin da na wasa a duniya in ga ina zina sai da ya kai na daina kallon mata har yan uwana na jikina billahi la suna kaiwa sun kai ni kara akan cewa ba na sanin su mun gamu kuma gaskiya ne ashe ana neman a tara mutum ne watakila nan gaba za ka yi aiki eh watakila nan gaba za ka yi aiki sai da gaba sai na gani na ce to da lokacin da na yi kuɗi ina yaron nan a ce mutum ya tafi irin ɗabi'armu na kasuwa wanda neman mata ba komai ba ne yanzu anya zan iya faɗan abin da nake faɗa ba zai ba saboda sanin wanda ake tare ba zai ba eh to kaga ashe kenan ana gyara wa mutum hanya ne har ka je ka kai ka riski abin da ake nufi saboda haka wannan level ɗin samartaka yaranta yana da buƙatuwa a dabaibaye shi dole abu biyu ɗin nan a sabaru bi da'ati wa sabaru an tarkil ma'asiyati eh ayi haƙuri a bi Allah ayi haƙuri kar a sabi Allah eh in ka shiga cikin abokananka wayayyu ne to da dinga kallon ka ba ƙauye to ka yarda kai ba ƙauyen ne nan gaba ne zaka komi zai bayyana da yawa za ka ga mutum yana kwaikwayon abokanai suna bata abokanai ɗari bisa ɗari ɗari bisa ɗari domin mashayin giya ba zai iya baka naira dubu ba amma zai saya maka giyan dubu goma ku sha tare amma ya baka dubu ɗaya ba zai yi ba fasikai za su iya nema ma mata ka yi fasikanci su biya amma su baka kuɗin ba za su baka ba duk wa'innan akwai tallansa duka to in ka ga Allah ya kare a mai da kai ba ƙauye ka fita daga cikin wannan tsarin ka da wallahi ba akwai zaman lafiya amma mutum ba zai gane fa sai ya tafi sai ya yi girma sai ya yi girma dan a lokacin duk abin da kan akwai hayaki akwai hayaki komi ya zo masa yana ganin shi waye ne baya ma san ma iyayensa su san halin da yake ciki balle a ba shawara in wani ma ya je magana wajen iyaye in ya sani sai su yanke saboda an haɗa shi da iyaye bai san kuma an margata ba ne saboda haka Allah ka ba mu kana'a mu zama daga cikin ƙanitai cikin bin Allah alƙanitu na haƙan abdullahi ƙanitai hakika shine mutumin da ya zama bawan Allah wa ayatum ayansu qumu lillahi qanitina kayi aiki wajen Allah dan ya umarce ka kayi lali talabi ajarin amma aikin da zaka yi shine ajarin kuma yake bi ya yad'una Allah ya ko yad'un yu yad'una Allah zahiran wa batinan wa man yuti Allah haqqan faza mutum ya bi Allah zahirinsa da baɗini wa man yuti Allah wanda ya bi Allah haqqan da gaske faza ya rabauta ja'alana Allah fi man yati ko eh Allah ya sanya mu cikin wanda za su bi Allah wa daraja ahalullahi wa laqini kuma ya shiga cikin mutanen Allah kuma ya samu yaqini amin ومن الأولياء daga cikin waliya aidan as-sadiquna was-sadiqati maratib na biyar kenan as-sadiq as-sadiquna was-sadiqati radiyallahu anhu tawallahum Allah ta'ala bi sidqi ubangiji ya jibinta lamarin su da gaskiya fi aqwalihim zantutuka wa ahwalihim halaye qala ta'ala ubangiji ya ce min al-mu'minina rijalun daga cikin mu'minai akwai mazaje sadaku ma ahadullah alaihi sun yarda sun gaskata abin da Allah ya musu alkawari shine sun gaskata bi mana imani ya tabbata ga nafa in min almu'minina rijalun a cikin mu'minai akwai kuma wasu mazaje sadaku ma ahadullah alaihi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazibu ma badalu tabdila fa minhum daga cikin su man qada nahbahu wanda suka zo ai inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum bi anna lahumul jannata ba haka bane haka haka nasin qur'ani yake insha Allah eh ai min almu'minina a cikin mu'min inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wai wani mutum ne ya sayar da kansa wa ubangiji shine mu'mini inna Allah tara min almumini na anfusahum Allah ne ya yi abin kuma ya saye shi a wajenka shi ya abin shi ya yi maka imanin ya ɗora ma kuma ya saya a wajenka to menene sayan abinda allazina tara anfusahum suka sayar da rawunansu bi anna lahum min Allah janna an ba su aljanna ne ma'ana za su taimaki manzo Allah saboda haka nan aka zo ana son a fita ne ma don mutum ya mutu kawai ta aljanna ya tsare annabi muhammadu amma zai fita yana gaggawan a ce shi ne a sahun farko alfahari yake kaga faminu man kaba na habahu akwai wanda aka biya wa minu man yanta jir akwai wanda suke jira wa ma baddalu tabdila ma kuma ba su canza ba muminanci ne kujera ce Kultu, mai littafin ya ce, fakun sadikan fi kulle umurika, ka zamo mai gaskiya cikin dukkan lamarinka, li'annar rijalin sadikina mukarramuna, domin mazaje masu gaskiya mukarramuna masu karamci ne. Yusanallahu alaihim takarruman humul ladina sadaqu ma ahadu alaihi. Yusanallahu alaihim takarruman Ubangiji ya yabe su takarruman humul ladina sune wannan sadaqu ma ahadu alaihi. wanda suka gaskata abin da Allah ya musu alƙawari wa min auliya'i aidan as-sabirun daga cikin waliyai akwai as-sabiruna was-sabirati radiyallahu anhu tawallahum Allahu bis-sabrin Allah ya sa sun zama waliyai ne da sabaru tawalla bi ma'ana ka yarda da abin da Allah ya yi Allah kuma ya yarda da kai da wannan abin da ka dauka masa shine tawalla shine ma'anan wali ala inna auliya Allahi wallahu waliyu daga wannan ne eh ala inna kaga auliya'a sai fara zuwa waliyan Allah can kuma Allahu waliyu shi kuma daga Allahu waliyul ladina amanu saboda haka ka yarda da Allah Allah ya yarda da kai to tun da ka yarda da Allah Allah yarda da ka akan me akan hakuri ka yarda da Allah Allah yarda da ka akan me akan hushuyi ka yarda da Allah Allah yarda da ka akan me akan sabaru ka yarda da Allah Allah yarda da ka akan me akan qanit ka yarda da Allah Allah yarda da ka akan me akan imanu ka yarda da Allah Allah yarda da ka akan me akan muslimu haka saboda haka kowane kujera akwai walitaka kowane kujera akwai walitaka saboda haka yaya za ka yi ka gane sai ka zo ka bi ko kuma ka samu wanda suka san abin su nuna maka ga yadda abin yake kowane mu'amala akwai yarda da juna ko mu'amala kai ko kasuwanci ne akwai tawalli in ban yarda da kai ba in na sayi kayan ka ba zan ba kuɗi ba sai ka bani kayan amma na yadda kai zan ba kuɗin ko ba bani kayan ba amma radita au radita ishtaraitu ishtaraitu bi kaza sai ka ce raditu na saya kaza na yarda ma'ana mun yi tifaki ka yarda da abin da na yi shi kenan abu ya kullu to balle Allah wamul ladina su ne habu su an fi son ma Allah ya alaɗati ka gani wanda suka tsare kansu cikin bin Allah min gairi tauƙitin ba tare da wani lokaci ba a kowane lokaci suna tare da Allah faji alallahu jaza'ahum ala zalika min gairi tauƙitin sai Allah shi ma ya ba su lada ba tare da lokaci ba idan ka yi haƙuri cikin dukkan lamarinka a kowane abinka to shi kuma Allah sai ba ka lada shi ma a cikin kowane lokaci ba wai lokaci kaza zuwa lokaci ba shine ma'ana inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabi Allah yana cikawa ne kawai ya bawa mai haƙuri bighairi hisabi ba tare da lissafi ba fama waqaftu lahum fama waqatul lahum ba su da wani lokaci fa innahum lam yuqatu ba su yi wani lokaci wani lokacin zan yi hakuri wani lokacin ba zan yi hakuri ba fa amma sabaruhum jami'al mawatin shikenan sai hakurin su ya kewaye dukkan gurare allati ya taliba sabaru wanda hakuri yake neman sa baka ma habisu nufusahum an alfili kamar yadda suka kare kansu gabarin aiki bima amaru bihi wanda aka hore su da shi suka kame kansu ga aikin da aka hore su da su haba su a aidan alatar kimanu an fi'ili sun kare kansu ga barin aikin da aka hana su sun ki wamul ladina aidan su ne haba su nufusum inda hukuil balaya arrazaya shine aka tsare su suma kawunan su aka kare su ga barin shiga bala'i arrazaya mai cutarwa biyun da su an su'ali masu wallahi fi raf'iha anhum ba za su kira wani Allah ya ɗauke musu ba an ɗauke musu abin ma bid'a ilgairi aw bi shafa'atin ko addu'an wani ko ceto a ce musu au talabin ko nema wala yuqdaw fi sabarin shakawahum ila Allah fi raf'i zalika albala'i an ba a suka cikin hakurin su saboda sun kai kara wajen Allah Allah ɗauke wannan bala'i ala tara ayuba ba ga annabi ayuba alayhi salatu wassalam sa'ala rabbahu rafa'ul bala'i anhu ya roki ubangiji ya dauke masa bala'i amma cewa inni masani durru wa anta arhamur rahimi fasha ka zalika ila rabbi azza wa jalla ya kai ga ƙara wa qala law yace wa anta arhamur rahimina ka gani fa fi hadha kalimat isbatun wadu al asbab wannan kalma ya tabbatar da ajiya sababai wa ardu fi wa arda fiha li rabbi bi raf'il bala'i anhu ya yi iradi cikinta ga wajen Ubangiji ya ɗauke bala'i kansa, fasta ja balahu rabbahu, Ubangiji ya amsa masa, waka shau ma bihi min durrin, aka yayi masa abin da ke cutarwa, fa asbata bi qauli ta'ala, Ubangiji ya tabbatar da fadinsa, fasta jabna lahu, sai muka amsa masa. An da'ahu ya kira shi kana fi rafa'il bala'i wajen ɗauke bala'i, fa ka shau ma bihi min durrin, aka ɗauke masa cutan. wa ma haza bayan haka kuma asna alai bis sabari sai Allah ya yabe shi yace yana da hakuri wa shahid lahu bihi kuma ya shaida fa qala yace inna wajadnahu sabiran nimal abdu innahu awwabun ka gani eh ni'mal abdu innahu awwabun ai raja'an ilaina fi mabtalainahu bihi wannan ya kaunaci abin da ke gare mu cikin abin da muka jarabce shi da shi sai yadda wasna alai bil ubudiyyati sai Allah ya kira shi yace ya zama abdu ni'mal abdu innahu awwabun ka gani falau kana da'a ila Allah fi rafi ad-durri da addu'an yayi dan dauke cutar ne wa rafa'ul balaya da dauke bala'i yunaqidu sabaru to da za a ce a to ai bai yi hakurin ba sai zama ba haka bane almasaru almatalu fi hada tariki wanda yake a shar'ance an nema a cikin wannan hanyar lan yasallahu ala ayuba da sabari da Allah ba zai yi wa annabi ayuba yabo da hakuri ba wa qad asna alayhi bi kuma gashi Allah ya masa yabo da shi bal inda na mina su'il adabi mu kuma muna da su'il adabi ma Allah Allah ya sa'ala abdan rabbul bala'i anhu kar mutun ya nemi dauke bala'i a kansa li'anna fihi ra'ayatun min maqamatil qahril ilahi domin shi bala'i wani ƙanshi ne wanda wanda yake zuwa min makawo matal kahari daga tsayawan kahariya na ilahi bi ma ya ji ruhu min sabari da haƙuri yake samun sa wa qutuhu da abincinsa qal arifu inna ma ju ina la'ab jawani la'abki na san na jin yunwa ne dan yi kuka fal arifu shi masanin Allah wayan waje da kotu sabariya idan ya samu karfin haƙuri falyugir ila mautsin da'af zai yi zai yi cune zuwa ga guri mai rauni wal ubudiyat da da kasancewarsa abdu wa wasu adabi da kyakkyawan ladabi bainal quwata domin karfi lillahi ga Allah ne jami'an baki da fas alu rabbahu rafu'ul bala'i anhu sai roki Allah ya dauke masa bala'in gare shi au ismatuhu ko Allah ya kiyaye shi minhu daga bala'i in tawahama uquihi idan yana tsoron kar ya fada ciki wa hadha la yanaqidu rida bil qada'i idan ka ga haka to wannan ba za a ce baka yadda da abinda Allah ya hukunta ba fa innal bala'a shi bala'i ila al qada'i zuwa ga hukuncin Allah innama huwa aynul muktaba domin idanuwa ne wanda ake hukunci la qada'un ba shine hukuncin ba fa yarda bil qada'i sai mutum ya yarda da haƙurin wai sa'alullah fi rafa'il muqadda ya roƙi Allah Allah ya ɗauki abin hukuntawa fa ya kuno radiyan ya zama kuma ya yarda sabiran ko mai haƙuri fa haula ya aidan umar sabirun allazi sallallahu alaihim su ne wanda Allah ya masu sana'i a kai والصابرون أيضا من رجال الله وجدوا ما وجدوا من المراتب ما haƙuri daga mazajen Allah sun samu abin da suka samu daga martaba tamman lahu ajrahum jaa hadha min alqur'ani ubangiji ya cika ladan su ya zo daga alqur'ani bilahi hisabi babu hisabi hadha rahmatun min arrahmani wannan rahama ne daga ubangiji rahmanu sanallahu alaihi minhum ayub Allah ya yabi annabi ayub alaihi salam zahiran nubatina cike da bai da fai walam mashtaka mali min durin lokacin da ya kai karan abin da yake samun san daga cuta faka shafa Allah ma bi fastajib sai Allah ya yi masa ya amsa masa ru'ya ba'dhu sadati an ga waɗansu daga cikin shugabanni wa ya ki min alju yana kuka akan yunwa faqil lahu sai aka ce anta ma anta man anta kai waye kai wata ki min alju ya kake kuka saboda yunwa faqala yace inna ma jawa'ani la'abki ya samu ya samu yunwa ne dan yi kukan saboda haka kukan ba zargi na za ku yi ba a'a in yi kukan dan gashi an faɗa eh sabirun ne eh ai ya yi haƙurin na haƙurin to an kai gurin da zai kai ƙara saboda haka an kai an ta man an ta wata kiminal juyi kai waye kai dan yunwa kake kuka sai ce baka ala ina ma jawwa ne li abki ya sa ne yunwa ne dan yi kukan fahadar kalmatu alimin billahi wannan daga karba na gane alimin billahi ne mu haƙiƙun fi tsariƙin lai alimin bi nafsi wa bi rabbi ya san Allah eh an gwada shi ne eh alhamdulillah ran monday za ku zo da ɗan wuri don na ga kamar ranar da mu fara aikin gona ya kamata goma muka yi sha ɗaya in Allah da